من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بالسادوة أولا سافية تالي جني يومنا أشرين لبقي جواتا أنهم واتوا جماد الأولى جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da sha bakwai ga watan ainihin wato sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya mun sadu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka domin ci gaba da karatu a littafin nan mai suna addu'a min kitabi was sunna wallafar babban malami al'allama sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi kuma kamar yadda muka sani muna karantawa kamar daura ce tsawon kwanaki zamu ɗauka muna karatun wannan littafi domin fahimtar addu'o'i daga alqur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin inganta rayuwa ta addini Allah madaukakin sarki ya dace da mu yau za mu tashi a shafi na shida inda malam ke cewa fadlul du'a'i falalar yin addu'a qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijinku ya ce ku kiraye ni zan amsa muku ku roƙe ni zan amsa muku إن الذين يستكبرون عن عبادتي للي waɗannan da ke girman kai gabarin bauta min gabarin yin addu'a gare ni sayadkhuluna jahannama dakhirin to da sannu za su shiga za su shiga wuta suna wulakantattu wannan aya tana cikin suratul ghafir anan Allah ta'ala yana cewa bayinsa kai tsaye su roke shi inda akwai buƙatar a ce a bi ta wajen wani ko a bi ta wata ƙofa daban ba wajen Allah kai tsaye ba da Allah ta'ala yi bayani kun fahimci karatun amma Allah ta'ala ya cewa wa qala rabbukum ud'uni kenan zaka kira ya Allah baka kiran kowa tare da Allah shi kadai ake kira shine ma'anan fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din ku roki Allah ku kirayi Allah kuna masu tsarkake shi da addini walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa so don haka Allah ta'ala ya ce kuma ubangijinku ya ce ku kiraye ni zan amsa muku lalle waɗanda da ke ɗora girman kai gabarin kirana gabarin roƙona sai da na jahannama da da sani za su shiga jahannama suna ƙasƙantattu ko suna wulaƙantattu Allah ta'ala ya tsare mu wa qala azza wa jal haka nan Allah mabuwayi madaukaki yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun to lallai ni dinnan makusanci ne ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira yayin da ya kiraye ni falyasta jibuli don haka bayi su amsa min kirana wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshuduna domin su sami shirya ku duba wannan ayar da Allah ta'ala ke magana mafi yawan ayoyin Qur'ani duk inda zaka ji Allah ya ce yas'alunaka an gani to za ka tada ana cewa kul ka ce musu kaza an gani amma ita a wannan ayar ba a ambaci kul ba me yasa ba ambaci kul ba ana son a nuna maka cewa kai tsaye Allah ke so a kira shi ba tare da an kira wani dan tsakiya ba yas'alunaka 'anil khamri wal maisir aha qul fihima ismun kabirun wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair yastaftu yastaftunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna ko يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير duk inda kan yas'alunaka haka za ta zo da wannan amma anan Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni bi ce fa qul inni qarib a fa inni qarib lalle ni makusanci ne kun ji kai tsaye ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira yayin da ya kiraye ni فليستجيبوا لي don haka bayina su amsa kirana ni Allah da na kiraye su su amsa min kiran da na musu wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshuduna don su sami shari'a anan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa kai tsaye in zaka kira wa zaka kira an ce ka kira wani dan tsakiya kafin ya kai ka wajen Allah babu wannan jama'a wannan shine alqur'ani mai girma kuma qur'ani cewa fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din ku roki Allah ku kirayi Allah kuna masu tsarkake shi da addini shi kadai in kana son kamun kafa ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana sunaye mafiya kyawu ku roke shi da su jama'a mun gane wannan malamin tafsiri suka ce da wannan ayar ya nuna cewa ashe yin addu'a wajibi ne da ayar farko da aya ta biyu jima mun gane wannan da ayar nan ta farko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da wannan aya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib malamin suka ce wannan ana fahimtar cewa tabbas kai tsaye roƙon Allah wajibi ne duk wanda bai roƙo Allah roƙi Allah ba to Allah ta'ala zai fishi da shi an gane wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya faɗi cewa mafi soyuwan mutane a wurin Allah babu abin da Allah ya fito kamar addu'a a dinga roƙon Allah neman biyan bukatu dan shine nan al-khaliqu shine ar-raziqu ko kamar yadda muka a sunayen Allah shi ne albasiku shi ne nan alkarimu mai karamci tun kafin ka roƙa zai ɗauka ya baka yanzu dukkanin nan da muka tashi da safen nan ba mu roƙi Allah cewa Allah ba mu ikon zuwa masallaci ba ba kwan da ya roƙi Allah da asuba ya ce Allah ka bani ikon zuwa sallar asuba amma mun zo ko mun zo ba waye ba mu iko kyauta ce ko ba kyauta ba ce kyauta ce wani yana nan a gadon asibiti yana kwance bai ma san inda kansa yake ba kai kuma Allah sai baka lafiya ya baka dama ka tako tun daga gida ka tsawo har masallaci yanzu tun daga marjira ya taso da safen nan ya zo nan ya zo karatu to amma me ya faru ya roki Allah cewa Allah ka bani ikon zuwa masallaci a kyauta ce ta Allah ya yi nufin alkhairi sai Allah ya mai kyauta ya bashi numfashi ya bashi lafiya ya ba shi kyakkyawar niyya ya yi masa kaza ya yi masa kaza kaga waɗannan ayoyi kai tsaye suna nuna mana wannan jama'a cewa a ce wajibi ne yayin da za ka yi al'amuranka ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala biyan buƙatunka shi ya tabbata a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yad'u Allah yaghdabu alayhi duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana yin fushi da shi kai ko saboda rashin roƙon Allah ka bari Allah ya fashi da kai ai ka gama yawo ko ko kuwa Allah ta'ala ya tsare mana imani shi yasa jama'a girman kai rawanin tsiya ne in za ka roƙa kuma roƙiwa ne idza sa'alta fas'al man Allah manzo Allah yana koyar da Abdullahi dan Abbas a lokacin yana dan karamin yaro dan shekara goma shi idza sa'alta fas'alillah bice idza sa'alta fas'alni as'alullah laka ba ko eh ina ka roƙa roƙe ni roƙa ma Allah a idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah kaida kenan jama'a mun gane wannan to Allah subhanahu wataala kun ji bayanin sa jama'a shi yasa malamai suke cewa kai tsaye wannan ayoyi sun nuna cewa lallai roƙon Allah subhanahu wataala wajibi ne dole ka dinga roƙon Allah biyan bukatun ka na alkhairi وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم يشي الدعاء هو العبادة للي الدعاء إذا شيء عبادة الدعاء إذا شيء مني عبادة قال ربكم أبينك يا شيء ادعوني أستجب لكم كروكيني زن أمسامك وأن حديثي إمام أبو داود يفتد شيء a lambin hadisi na 1481 haka nan imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi shi ma a lambin hadisi na 959 haka nan ibnu majah a lambin hadisi na 3828 haka nan imamu al-albani ya inganta shi a cikin littafin sahihul jami' a lambin hadisi mujalladi na uku shafi na 150 Allah ya madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan sunna وقال صلى الله عليه وسلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا فئي أحاديث سلمان الفارسي دا وصل كتير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم من الله صلى الله عليه وسلم شيء لله ومنجدكم حي ومنجدكم يكون يعني كريم من يوان كوتاني أنقاني Allah ta'ala mai yawan kyauta ne yastahi min abdihi Allah yana jin kunyar bawansa idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra idan bawa ya daga hannunsa ya roki Allah biyan wata bukata Allah yana jin kunya bawa ya maida hannayensa zero ba tare da an bashi komai ba a riwayar Imam Tirmidhi an yaruddahuma khaibataini hannayen su koma fayau babu komai a cikin su manzon Allah yake cewa Allah yana kunyar bawa in ya roƙe shi ya maida hannayensa ba tare da ya biya masa wannan bukatar tashi ba malamai suka ce a wannan a wannan hadisi akwai shar'anta ashe mai daga hannu yayin da bawa zai mene addu'a ina fata an gane wannan shi wannan hadisin riwayar imam abu dawuda ne a sijistani alaihi rahmatullah daga sahabi salman al-farisi allah ta'ala ya ƙara mishi yadda riwayar imam tirmidhi shi ma daga salman din yadda ya zo an ya ruddahu ma sifran aw kha'ibataini aw kha'ibataini ya mai da hannayen nasa su zama zero ba komai fayau ko kuma su koma ba tare da an bashi wani abu ba arwayar imamul hakim annai saburi shi kuma ya ƙarin bayani akan wannan cewa Allah ta'ala yana kunyar yayin da bawa ya ɗaga hannu zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a wayi gari Allah bai sanya komai na amsawa a hannun bawan ba domin mun gane wannan ko don haka Allah ta'ala ya samu dace daga jama'a kun ji don haka yana da muhimmanci roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi imam abu dawuda da tirmidhi da ibn majah duk sun rawaito wannan hadisi ibn hajarin ya ya ya inganta sanadinsa ya ce sanaduhu jayyid haka nan muhammad nasiruddin albani rahimahullah ya ce hadisi ne sahihi a cikin sahihu tirmidhi وقال صلى الله عليه وسلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم باون متم مسلمي جزير وتعالى دوت الدعاء وتشي باب ونصاب ألا أتجنت ولا قطيعة رحم سنن باب ينكي زمنشي أتجون الدعاء إمام قال أنه إيه باب ذنبي أتجنت sannan babu yanke zumunci illa a'tahu Allah biha ihda salat face sai Allah ya baiwa bawa ɗayan abubuwan nan guda uku kaji dole ne kawai in dai ka roki Allah din shi Allah ya maka alƙawari zai baka abubuwa guda nawa guda uku in ji annabi Muhammad to imma an tu'ajjala lahu da'watu ko dai Allah ta'ala ya gaggauto masa da wannan addu'an tasa ya biya masa buƙatar nan kusa ko nan take daya wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah ko kuma Allah ta'ala ya jinkirta masa karɓan wannan addu'ar sai a ranar alkiyama zai biya masa buƙatar وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وكما الله تعالى يتوري مسا ونممونا أبن ذي ساميشي كتن كتن ونن أبي أردي معنى قاوان مصيبة أن قدر ذي ساميكا sai ka tashi kai wata addu'a addu'an kuma ta zamto daidai wa daida da wannan abin da zai same ka to a madadin abiya maka buƙatar musibar ta same ka kuma kar sai da za ka yi to addu'an sai je ta tarwatsa wannan musibar sai a wayi gari Allah ta'ala ya kare ka ya tsare ka daga wannan bala'i an gane har malamai suka yi ƙarin bayanin cewa in kuma addu'an taka tafi ƙarfin wannan musibar to har sai musibar tafi ƙarfin abin addu'an tafi ƙarfin musibar bayan ta ƙarasar da musibar kuma haka samu wani abu na biyan bukata a wurin Allah an gane wannan kace saboda ai ya ce mina su'i mislaha ma'ana kwatankwacin addu'ar qalu sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace idan nukfir ya rasulullah to in dai addu'a ba a mai da ita a karbarta Allah baya kin karba daga mai yin addu'a to in dai haka ne to za mu yawaita yin addu'a saboda yawan fa'idarta shine idan nukfir to tun da haka ne ya rasulullah za mu yawaita yin addu'a an gane wannan qala manzon Allah ya ce Allahu akthar to shi kuma Allah shine mafi yawan karban addu'a ma'ana yawan yadda kuka yi yawan yadda Allah zai ta karba shi kuma Allahu akbar ko ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu menene masu ƙoƙari da biyayya kaji yanzu na aka faɗa musu falala har sun ɗauka sun ce tun da haka ne ya rasulullah ɗayan abubuwan nan ne guda uku to za mu yawaita yin addu'a za mu yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala biyan buƙatunmu na alkhairi an gane wannan sai manzon Allah yake cewa lallai Allah shine mafi yawaitawa ma'ana yawan yadda kai addu'a yawan yadda Allah ta'ala zai karɓa maka Allah madaukakin sarki ya samu dace zaka jama'a kun ji ita wannan addu'a tana nuna maka cewa ne lallai ashe addu'a ba ta faduwa ƙasa banza kamar yadda Bahaushe ya faɗa an gane wannan yanzu misali mutumin da ya roki Allah ya Allah ka ba gidan aljanna Allah fa yana karba kwarai da gaske amma za a shiga aljanna a duniya ne yawwa sai a ina sai an mutu ko to addu'a ka za ta yi aiki ne ranar alkiyama kai ta roƙo na aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya roƙi Allah aljanna sau uku ya roƙi Allah neman tsari daga wuta sau uku Allah ya masa alƙawari ya shigar da shi aljanna kuma ya tsare shi daga azabar wuta matukar mutum yana kan tauhidi yana kan imani nagartacce ingantacce to Allah subhanahu wataala zai masa wannan to maka ga ai ba yanzu ai ba ko amma a duniya kai addu'a ta karbu amma sakamakon sai an je ina sai an je lahira da waɗannan irin waɗannan da yawa an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi rahimahullahu ta'ala a cikin jami'insa an fahimta sannan sai wa haka nan imamu ahmad ya fitar da shi shi ma a cikin musnad ɗinsa kuma imamu albani ya inganta ainihin wato wannan hadisi jama'a wannan hadisi da muka karanta asali ne game da me na'am game da addu'a asali ne babba game da addu'a tunda ko haka ne jama'a mu yi kokari mu mu yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin babu wanda ke biyan bukata sai wa sai Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya dace da mu to abu na gaba jama'a shine kada ka yadda kada ka kuskura ka yi addu'a ka roki Allah amma ka ce ya Allah ina roƙonka ka bani kaza amma emergency ko ba yi na'am yawwa wallahi ana yi malam mutum sai roki Allah wai Allahumma rzuquni emergency ka jire ni wawo wannan rashin da'a ne ga wani ga Allah ta'ala sai dai ka ce ya Allah ka bani kaza idan arzikin nan magaggauci ne Allah ka gaggauto min da shi idan jinkirin sa ne alkhairi Allah ta'ala ka sa jinkiri ya zama alkhairi a gare ni ba Allah ba a masa dole ka baiwa Allah zabi shi yafi alkhairi fiye da ka ce kai kawai yanzu yanzu nan ai maka abin da ranka yake so a'a ba a yin haka nan jama'a an gane wannan jama'a yawwa Allah ta'ala ya sa mu dace abu na gaba jama'a shine mu sani gwargwadon yawan yadda ka roƙi Allah gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala shi kuma zai ta cincito maka alkhairai masu yawa ba iyaka shi yasa kake gani malam wanda yafi kowa morewa a cikin mutane shine wanda yafi kowa yawaita yin addu'a an gane wannan to addu'an nan ku jibe da manzon Allah ya sa manzon Allah ya sa sharadi mutum ne kake addu'a ya Allah ka karyawa ne Allah kakka biyawa ne bukatarsa wannan menene hasada ne bakin ciki ne zunubi ne ko to in kai irin wannan addu'a Allah bai karba shi laysa fiha ismun wannan addu'a ya zanto ba ne babu sabon Allah an gani yawwa kun ji Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan hadisi da ya rawaita a wata riwaya ta daban hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara mishi yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma min ahadin yad'u bi du'a'in kaji karin bayani babu wani mutumin da zai yi addu'a ya roki Allah wani abu illa atahu Allahu ma sa'ala fati sai Allah ya bashi wannan abin da ya roka أو كف عنه من السوء مثله ko kuma ya kawar masa da wata musiba kwatankwacinta ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin matukar dai mutum bai roki Allah da sabon Allah ba da me kuma kana roƙon Allah kuma suka hada da darajar wani misali a lokaci guda ko ka kira sunan wani malaminka ko wani wanda kake ganin waliyi ne sai ka ce shi dan darajan wani wani nawa kaza a biyan bukata kaza kaga nan ka saba Allah a gane ruwan Allah ka saba shi sa addu'an zaka yi tinki Allah ba zai karba ba shi sa a cikin Qur'ani mai girma Allah ya faɗa mana addu'an kafiri wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'an kafirai ba ta zamto ba sai cikin me sai cikin bata sai cikin kafirci suke yin kayansu a batar sai karewa Allah bai karɓar ta in kaga ya karɓa ya biya musu wata bukata to an gaggauto musu da sakamakon su na lahira ya sun yi a duniya domin idan sun je can ba su da rabo a wurin Allah subhanahu wata'ala jama'a mun gane wannan yawwa don haka kada mu dinga roƙon Allah ta hanyar sabon Allah jama'a eh kada ko mu roƙi Allah subhanahu wata'ala da irin wannan abubuwan da muke yawan yi sannan in zaka roƙi Allah ya zama kana yawan cin halal yawwa amma kana sa kayan haram kana cin haram kana yin kaza kaza da haram ai akwai matsala ko Allah ka kiyashe mu mali ya gaba da cewa adabu du'a'i wa asbabul ijaba ladubban yin addu'a da kuma sabubban da ke sa Allah ya karba yawwa an zo wajen ko jama'a ƙa'ida kowace ibada da ka ganta ana yin ta a duniya to tana da ƙa'ida an gani akwai su ka'idoji guda uku da malaman usulul fiqh suke faɗa kowace ibada tana da yadda da inda da sadda kun yadda yawwa nace mene yadda da inda da sadda yawwa yadda ake yin sallan asbahi muka yi ko ta wuce sai ka ce kai tsakani ga Allah da ya raka abi karbo shi kai hudu za ka yi Allah zai karba ka yi mamakin mai bida amana ka yi mamakin mai bida yanzu wanda ya ƙari mai yayi bida yayi ko ya zo da sabon abin da babu shi ya saba wa Allah Allah zai karba to me yana kana kwashe kwashe kaga inda kenan sannan kuma akwai ne a akwai inda a inda aka ce kai ibadar nan ne idan kai za ta zanto karɓaɓɓiya misali asbahin nan mu maza an wajabta mana zuwa ina masallaci dan mu yi jami'i mata su sallah ina a gida to kai da ka wajabta maka sai ka ki zuwa kai sallaka a gida kaga sai a baka lada nawa ɗaya can a madadin a baka daraja ashirin da biyar lalle yanzu wani hasara ce ko ba hasara ba ce hasara ce to misali da inda mu koma inda ɗin yanzu sai ka je kai sallah kuma a cikin najasa a bayi Allah zai karba sai ka je kai sallah a cikin makabarta Allah zai karba ba zai karba saboda baka yi sallan a inda aka ce ka yi ba sai kuma sadda yanzu asbahi muka yi sai ka ce kai wallahi ni na gaji ina da aikace aikace gaskiya barin hada asbahin nan da azhar kawai ni in huta wannan azharin Allah zai karba me yasa baka yi ta sadda aka ce ka yi ta ba ko asbahin nan ne yanzu kace bari ka zo kai sallah yanzu ka ki kafara ta fito sai ka ce za ka yi sallah yanzu Allah ba zai karba ba me yasa baka yi sadda aka ce ma ka yi ba in ka gane wannan to ka huta duk wata ibara daura ta kan wannan mizani ko ta da iyaka ko yanzu Allah subhanahu rana na fitowa lokaci ta yayi ne ya kare amma sai ga wata ibara amma ta ba ta da lokaci ko da shi ko za a iya yi ko ba ta da wani mustahabbi ba ta da wajibi ba mustahabbi ba makaruhi ba ma abin da ke bata ta to kaga wannan bai zama ibada ba ke ko kuwa Allah ta'ala ya sa mu dace to dole jama'a sai kun an bi waɗannan ka'idojin ko addu'a ce tana da waɗannan misali yanzu ba muna cikin masallaci ba masallacin karɓar menene addu'a kuma duk lokacin da kai Allah zai yi ne zai karba amma sai aka wayi gari an samu ka'idoji guda biyu sun cika amma babu ɗaya shi ne ba ka cin halal abincinka haram ne gidan da kake zama haramun ne abincinka haramun ne ko tufafin jikinka ma haramun ne Allah sai karɓa addu'a ba zai karɓa ba ko da kana masallaci ko da ka ɗaga hannu ka roƙi Allah da kalmomi tsarkaka amma tun da kana cin haram sai Allah ya ƙi karɓa addu'arka ina fata saboda menene akwai almani abinda malaman usul ke cewa almani'u akwai almani'u dama a cikin al-ahkam al-wad'iyya akwai wannan sharɗin guda uku a usul fiqh an gane wannan Allah ta'ala shiryar da mu malam yace adabu du'a wa asbabu al-ijaba da dubban yin addu'a da kuma sabubban samun karbuwa الأول ما لقيت نفرقه الإخلاص لله الإخلاص لله شيني إخلاصي قال الله تركة زوج يا دمي قواني قال الله سبحانه وتعالى شي كلي kenan in ka roki Allah da sunan wani Allah zai karba yawwa shi kadai zaka roka fadi Allah مخلصين له الدين walau karihal kafirun sannan inna anzalna ilayka kitabal haqqi fad'u fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin qul inni akhafu in asaytu rabbi 'adhaba yawmin 'azim qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini addu'a mai ce shin jimin Allah ibada don haka yayin da ka roki Allah sai ka hada shi da wani to Allah cin girma yake sai ce na bakka da wanda ka hada da shi shi ya biya ma bukata zai iya ba zai iya ba jama'a mun gane wannan wannan shine abu na nawa abu na daya abu na biyu الثاني أن يبدأ بحمد الله متين يفارى ديبوغ الله والثناء عليه دكما أيه واتو كالمومي إرن نكورا تاوى الله سبحانه وتعالى نبنبنا شيغريشي ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك سنصيم تيشكالين صلاة قائد محمد ita man ka tashin salatin kai ta manzon Allah ta fita kowa eh ko ɗaya ba wanda ma ta yi kusa da ta manzon Allah ballantana su kan kan kan ballantana kuma ta fita manzon Allah na rantse da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa babu wata salati za ta kusa da ta manzon Allah ba za a samu kuma har Allah ya nake kasa da wanda ke kanta ba a yi ba kuma ba za a yi ba salatin da manzon Allah ya koyar da bakinsa mai tsarki mai albarka daga wajen Allah sahabbai sun yi larci ko su ba hasali ma larabawa ne masu hazaka masu fasaha suka ce ya rasulullah mun san yadda za mu yi maka sallama amma yaya za mu yi maka salati manzo Allah sai ya shiru bai ce da su komai ba har suka yi tsammani ma ko sun fasata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wani lokacin nuna Allah ya shuru sai zai ce musu Allah ya fakar da wannan aya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sai manzo Allah ce qulu in za ku yi salatin ku ce sai manzo Allah ya koyar da bakinsa nau'i guda ɗai ɗai ɗai ɗai har bakwai har nawa lafuzza guda bakwai cas ka kasa yin na manzon Allah guda bakwai ka ɗauko na wani kana yi na ce sannu ko kuwa eh baka gama iya wanda manzon Allah ya kawo ba kuma ka je kana kwashe kwashe sai ka gama kwarewa na manzon Allah ya koyar da nau'i guda bakwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وين بتبدو من نبا صلاة من الله أوكي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد النبي الأمي حظوا قرشي wani bai taba jin wannan ba an gane wannan so da kamar zuwa Allah ya kai sai lafuzzan nan da bakinsa mai tsarki ne albarka gaba ɗayan su kaf kuma an rawaito su don haka ka kama na manzon Allah ka iya su kai tayin su ka dukufa kai ta fama da su mu abin da muke cewa khairul hadiyi hadi Muhammadin mafificin shari'a ita ce shari'ar da manzo Allah ya zo da ita na rantsi da Allah babu wanda zai zo da wani abu na shari'a wanda zai kamo kafan da manzo Allah babu shi yo duk ba da manzo Allah ya zo ba duk ba arna bane mu ko kuwa sai za ka tashi ne kawai ka wanke baki kawai ka tafi naman alaji kawai ko naman kare ka sa bakin ka kawai kai brush shi to amma saboda manzo Allah ya koyar da mu ko Allah ya hana mu cin naman alade wala hamil khinzir ko eh manzo Allah ya haramta cin naman kare da zuna bin min siba manzo Allah ya hana duk wani abu da ka sani duk wani abin da zai kawo maka matsala a rayuwarka manzo Allah sai ya ce in in kul kiyaye shi kenan Allah ka tsare mu kenan jama'an ka tashin addu'a misali manzon Allah da kansa ya karantar ya ji wani sahabi yana sallah sai ji yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda kun gane akwai yabo kenan la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka kai kaji yabo ga Allah ku al-mannan ya bari'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar manzo Allah yaje yana addu'a yake cewa wannan mutumi ya roki Allah da sunaye mafiya girma waɗanda tabbas duk wanda ya roki Allah da su sai Allah ya amsa duk wanda ya kira Allah da su sai Allah ya amsa duk abin da mutum ya roƙa na biyan bukata sai Allah ya biya to kana bukata addu'an wani ga wanda manzo Allah ya sa wa hannu kaga wannan ya tabbata signed and stamped. Ina fata an gane fully approved. Babu wani matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kai yin sahabi na cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anni ashhadu annaka anta Allahu al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi إنك أنت الغفور الرحيم من الله يقول والله قد غفر له قد غفر له قد غفر له من الله يقول نارا إذا الله الله يغفر تامش ننتاك نارا إذا الله الله يغفر تامش تبس الله يغفر تامش yace dan ya roki Allah da sunaye mafiya girma wanda duk wanda ya kira Allah da su zai amsa duk wanda ya nemi biyan wata bukata karkashin ta Allah ta'ala zai biya wannan bukata wane mutum annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kisa an kaji mutum yana biye biye to shi yasa ga wasu ana kakkare su ne ba a san san waɗannan din dan kila wani yana so duk lokacin ya addu'a sai an zo wajen sa an buƙaci shi yayi shi baya son sauran duk jama'a su iya to ai duniya da yawa ko inda ilimin ana yake shi a hana kowa da kai ma baka samu ba da ba makoyi da gwani ya ƙare eh za ka ilimi jama'a ba a ruwansa a karantar da kowa kawai rahamar Allah kuma da ni'imar Allah da falalar Allah duk abin da Allah ya rubuta maka za ka samu matsayinka ɗan adam kafin ka bar duniyar nan wallahi sai ka cinye arzikin ka kaf haka manzon Allah ya faɗi inna inna ruhal qudus qad nafakha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun إلا بعد أن تستكمل رزقها شي ملائكة جبريل يا ذو يا يبوسا أتشرينا يا يمون وهي شي وباب وتري تي لذاك تأمتوا فاتي ستشين يككب أذرك إن دي الله يقبر متامة الدنيا لكن الله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كجسورا الله كتوتتا أو جني منكم إيه كاجي kada jinkirin arzikin ya sa ka nema ta hanyar da Allah ya haramta da amma naka ne arzikin Allah ya rubuta naka ne amma gaggawan ka ne yasa ka ce sai kayi sai kayi yaudara sai kayi ha'inci sai ka ci amana sai kayi yaudara sai kayi bokanci ko sai kayi ta'addanci sai kayi kidnapping kake ga zaka samu wannan arzikin a Allah ya riga ya rubuta maka jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya latar da mu da aka jama'a kun ji to ka gama kuma sai ka biya da salati ga manzon Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ita ma wannan wata irin nau'in ce da manzon Allah ya koyar da bakin sa mai albarka jama'a duk abin da manzon Allah ya koyar haddace shi ake yi keke da keke ba ƙari ba rage don wannan abin da manzon Allah ya zo shi tauƙifi ne daga wajen Allah yake a haka a karɓe shi a haka kai ma karanta shi a haka don ka samu biyan bukatan ka a wurin Allah Allah ka amsa mana الثالث سينا أكو الجزم في الدعاء داجيا وجن الدعاء إيه كاجي كداجي إن كان نيمونا بأورن الله واليقين بالإجابة سنن كسنيا وزوجيا كسكن كان شيوا شيوا الله ذي كربا مكا kada ka rinka roƙon Allah ka kace ka amma fa na sharo ta ni yanzu Allah zai yi min kaza shikenan Allah ya fasa ka kare yaƙininka ko manzon Allah ne ya faɗa ko yace fad'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah alhali kuna masu sakankancewa da samun tabbacin Allah ta'ala zai karba muku wannan addu'a الرابعة الرابع نهد الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال ناكي يا وجن الدعاء مالا كناكي تشين الدعاء دكما رشن gaggawa. in kana gaggawa kana cewa na yi ta roƙo Allah har yanzu dai Allah bai biya buƙatar ba ka yi gaggawa Allah ya Allah ya fasa ka koma sahihul bukhari hadisin abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil Allah na amsa wa ɗayan ku addu'arsa matukar bai yi gaggawa ba yaqulu da'awtu falam yustajab li ita cewa na yi ta roƙon Allah amma har yanzu ba an samu ba to Allah ya fasa amsa dan ba a yi wa Allah dole ko akwai yawwa ba wanda zai yi wa Allah dole khamisan na biyar hudurul qalbi fi du'a yayin da kake roƙo Allah jama'a ya zama bakinka yana faɗi zuciyanka tana hararo wannan abin kada ka ka ka raba tsakanin abin da kake roƙo a wurin Allah jama'a mun gane wannan eh na ke nufi da wannan na'am Nake nufi da wannan, kada ka sa wasa, kun za ga roƙon Allah, ya Allah ka bani kaza, ina kallon ido, o, kaga rana ta fito, iyo Allah, har rana ta fito ƙarni kaza, Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, ina kalle kalle abin shi, ba ruwan shi. A gani? Wannan kaga ya sa wasa a ciki. eh amma shi ma azkar shi ma azkar ana so haka yayin da kake yi din kada kana kalle kalle ko zuciyarka ta tafiya wani wuri can daban ya zama kana ji a ranka abin da kake faɗi yayin da kake cewa subhanallah kana harawa tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah kana ji shi a ranka yayin da kake cewa astaghfirullah zuciyanka tana hasasowa cewa ya Allah ni din nan mai laifi ne Allah na yi kuntakawa kaina abubuwa da yawa Allah ka gafarta min Allah in ba ka gafarta min ba Allah na shiga uku kana hararowa a zuciyanka kamar da Ibn Qayyim ya faɗa yake mafificin addu'a shine addu'an da aka yi ya zama roƙon Allah da ake yi abin da ake faɗi a baki ya dace da abin da ke cikin zuciya kai tsaye Allah ka shirya da mu eh to jama'a kun ji wannan ka'idar da haka an kai gaggawa ko kana roƙon Allah ta'ala hankalinka yana can wani wuri to tsakani ga Allah ba za a karɓa maka ba ina fata an gane wannan yawwa to wannan yasa da yawan mutane wajen gaggawan karɓan addu'a za ka tada cewa wani sai ya yanke maciya shi ya ma daina roƙon Allah kawai ki na roƙa na roƙa ba a bani ba ni yanzu na ma daina roƙon Allah ma wannan abin kawai ko ba yi ana yi jahilci ke da shi ka shi fa jahili matsalar shi guda ɗaya ne shi ne ma san waye Allah ba ballanta na ma ji oran shi haka malamai suka faɗa haka ibn rajab alhambali ya faɗa a cikin littafin menene jami'ul ulum wal hikam ya hikato daga malamai ibn rajab alhambali yace to ya za a yi ka ji tsoron abin da baka sani ba kamar yaro kana ce mishi dodo tun yana tsoron kace dodo sai kalli ke dariya shi kai Allah ya ba shi ba wani dan abin nan abin ne an ga shi ba girma bai da ne ko ya ga dubbula ne abu dan dodon inda akwai shi kai ma da tsiriya za ka yi tun da gashi nan gashi nan ko misali an fahimta jama'a yawwa to yana daga cikin abin da ke da hadari kwarai daga jama'a yawwa dan ana son ka yi wannan imamun nawawi alaihi rahmatullah yana faɗi cewa i'lam ka sani anna maqsudad du'a huwa hudurul qalb abinda ake so a manufar yin addu'a shine ka halarto da zuciyarka yayin da kace roƙon Allah wani abu والدلائل عليه أكثر من أن تحصر yake kuma dalilai akan cewa mutum ya halarto da zuciyarsa yayin addu'a ba su da iyaka an gane wannan yace wal ilmu bihi awdah min an yuzkar kai ilmin ma ya wuce a ce ambata saboda haka in za ka roki Allah ka roki Allah da zuciyarka gaba daya kuma roƙo mai gaba daya an gane wannan yawwa shi yasa ake cewa wa antum muqinuna bil ijaba al yaqini daga ina ke zuwa daga zuci ko daga baki daga zuciya ke zuwa an gani sai manzon Allah ya ce fa inna Allah domin lalle Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu an zahri qalbin ghafil Allah baya karban addu'an bawan da ya roƙe shi alhali zuciyarsa tana cikin rafkana yana rafkane da barin abin da yake roƙo yanzu wani ka zo ka tambaye shi sallan da yake asbahi ya mai roƙa ma me ya roƙa ku jada wallahi ya manta to ko fara ne yaya yaya zaka tuna saboda baka sashi a ranka ba inda ka sa abin a ranka cewa kana roƙon Allah ya baka da gaskiya wallahi ba za ka manta ba kada ce na roƙi Allah kaza na roƙe shi kaza jira ta kaza na roƙe shi kaza kaga ya nuna cewa zuciyarka tana cike da halarto da wannan abin da kake roƙon Allah a cikin sallah Allah ta kun gane kun ga matsalar ma na cikin mu ba fa wani zaka lawa da ba oh su wane ne masu yi a'a kowa ya duba kanka fara da kanka in fara da kaina kar ka ji da nisa an gane wannan jama'a wannan kuma hadisi ne sahihi wanda yake muslim imam ahmad bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗi a wani hadisin daban yana cewa udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah alhali kuna masu yaqini cewa Allah zai karba wa alamu man zalla ku sani أن الله لا يستجيب دعاء من, من, من قلب غافل لاهن أو أن رواية Allah baya karban addu'a mutumin da zuciyarsa a rafkana take kuma yana cike da wasa ya sa wasa abu wani ma yana addu'a yana dariya an gane wannan to Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu an gane wannan yawwa shi yasa aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda a wani asari wanda yana cikin al-Imam Bukhari ya fita da shi a cikin al-Adab al-Mufrad yana cewa inna Allah la yaqbalu min musammi'in Allah baya karban addu'ar mutumin da ke jiyar da mutane kawai yake yi shi kawai yana yi dan aji addu'an ba dan Allah ya karba ba wala mira'in ko wanda yake yi dan aga yana yi kun za ga ya rike tambiyana ta wai dan aga yana addu'a ce kai wani ba dai addu'a ba to ko ya Allah ba zai karɓa ban je sahabin manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud mm ka san wani yana tayi ne dan a gane wai shi zakiri wala la'ibin haka nan wanda ke addu'an a cikin wasa illa da'in da'a bi sabtin min qalbi sai ga wanda ya roƙa da tabbaci a cikin zuciyarsa da shi Allah yake yi kaga wannan bangaren jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu gyara an gane wannan Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa to khamisan sai na biyar ko ki shi gama ko الثالث نشد الدعاء من الرخاء والشدة في الرخاء والشدة yin addu'a a yayin yalwa da kwanciyar hankali da kuma yin addu'a a cikin lokacin tsanani kar ya zama kawai da kayi sallah abinka baka da matsala ko su jada kai baka ruwan Allah ko mi kai an gama sallah ka dai zaka kafta abinka ba ruwanka da roƙon Allah baka tashi cikin dare kai sallah ka roki Allah wasu bukatu to sai da wani bala'i ya same ka tukuna sai ka fara addu'a to Allah sai ya manta da kai shi ma dan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ta'arraf ila Allah fi raha ko kai kokarin sanin Allah a lokacin kana cikin yalwa karɓe yawan ambaton Allah ya arifka fi shidda Allah shi zai tuna da kai zai san da kai a lokacin tsanani an gani sannan akwai hadisi sahihi wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi a kitabu da'awat an gani da musnad na Abu Ya'la Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man sallahu an yastajiba Allah lahu inda shada'id wal karb wanda yake zai faranta masa rai Allah ya amsa masa addu'ansa a yayin da yake cikin tsanani da bakin ciki falyukfir du'a fi raha ya yawaita yin addu'a a lokacin yana cikin yalwa da kuncin hankali kaji in kana so Allah ya amsa maka in ka shiga tsanani to ka yawaita roƙon Allah a lokacin da ke cikin walwala kana samun kuɗi hankalinka kwance kana sallah kana ta yawan addu'a to kana roƙon Allah a cikin wani bala'i da ya same ka sai Allah ya amsa maka yayi maka mun gane wannan wannan tabbatacce ne me yasa wannan ku duba labarin Annabi Yunus alaihi salam falawla annahu kana min almusabbihin da ba dan ya kasance daga cikin masu yawan tasbihi yana yawan ambaton Allah ba la labisa fi batnihi ila yawmi ba'thu da ya ci gaba da zama a cikin cikin wannan kifin haske zuwa ranar da Allah ta'ala zai tashi bayi amma yana wannan yace la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin allati fastajabna lahu nan take muka amsa maka wa najjaynahu min al-ghammi muka tseratar da shi daga wannan damuwa da bakin ciki wa kadhalika nunjil mu'minin to kamar haka ne muke tsamar da waɗanda suke zuwa muminai annabin Allah ne kaji ya roƙi Allah Allah ce da ba don ya kasance daga cikin masu yawan tsarkake Allah ba da ya ci gaba da zama a cikin cikin wannan kifi duhu guda uku ga duhun dare ga duhun ƙasar ruwa ga duhun ga duhun cikin cikin kifi sai ta Allah ta fanada fi zulumat ya kira a cikin duffai ba duhu ɗaya bane duffai ne duhu guda uku nan take Allah subhanahu wataala ya tsayartar da shi an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace ku duba annabi zakariya alaihi salam yana neman ɗa yace rabbi inni wa hanal azmu minni ya Allah kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba kaina di yayi furfura gashi gaba ɗaya na riga na tsufa tukuf amma yace walam akum bi du'aika rabbi shaqiyya ni ban taba zama mai ɗaya da tsammani daga samun karɓon addu'an ka ba ya ubangiji na ka ji ba ba shi da ɗa har ya tsufa matan ta tsufa bakarariya ce ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta haihuwa an gani bai yanke bai shiga da yin addu'a yace walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran sai ce fa habili Allah ka yi min baiwa min ladunka waliya ka bani wani majibincin lamari ka bani wani magaji yarithuni wa yarithu min ali yaquba ya gaje ni ya gaji iyalan annabi yaquba waj'alhu rabbi radiya Allah ka sa ya zanto yardajje a wurinka ku je da iyaye ake addu'a ma yara kafin su zo duniya malam tun kafin ma su samu tun kafin cikin ma ya samu ana ma yaya addu'a malam eh wani yana ganin bata lokaci ne zauna ya daga hannu yana ma yayansa addu'a sai ko ba musu addu'a ma kawai za su gaba da rayuwarsu ba matsala kai Allah ya tsare mu to shine Allah sai ya ƙara ba mu labari a cikin suratul anbiya kusan dalilin da yasa na karanta asalin asbahi kenan وزكريا إذ نادى ربه أني مسني أن منني إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا أبنجدنا kada ka kyale ni ni ɗaya tilo ban da magaji wa anta khairul warithin Allah kai ne mafi alherin masu gaji kasa da abin da ke kanta gaba daya kai ne mafi alherin mai bada gado ne Allah ya ce fastajabna lahu nan take muka amsa masa addu'a wa wahabna lahu yahya kai dan ma aka ce mishi kai za mu baka da sunan dan ma yahya kuma lan naj'al lahu min qablu samiya kafin wannan yayan ba taɓa samun wani mutum mai suna haya ba a duniya kaf shine hayan farko in ji Allah fa eh ce to ya rabbi ja'al li aya fanadahu fanini a'a sura ali imran yace rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibatan kaji in zaka roki da roki na kwarai Allah ka bani baiwan da na kwarai da mutumin kirki tsarkakakke na kwarai zaka bani ya Allah kaji yace innaka sami'ud du'a فنادته الملائكة وفناديه الملائكة من تاك ملائكة كراشي وهو قائم يصلي في المحراب لذا ما تنسلم تنكا فيسلمي أن الله يبشرك بيحيى الله إذا مك بشارة سام الله سنن سما يحيى كذي ما أبن الله بإجابة جماعة مش يسأل ذاك الدعاء إذا متو أقوي ونا أكائدك من قال ونا يوه ka yi addu'a a cikin yalwa a lokacin da ka shiga tsanani sai Allah ta'ala ya tuna da kai ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda an gane wannan yawa Allah ta'ala ya samu dace السابع نبقي لا يسأل إلا الله وحده إن كتاشي الدعاء كذا كرو إكوة سي الله شكري الثامن نتقص عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس رسن يوى كي رسن يوى إيالي مبر الدعاء كاسم ونسي شيء وأن أنا الله يقيني مساء البركة كبا سامو دوانيا أبني شاء الله يقيني ما شي كوي يقين واني ما تشي شاء الله يقيني مكي شيء يا كبا سامو ko mai sanya bakili yana da kambun baka da ya faɗa kawai kamar yankan wuka malam shi kenan ga ɗan ya tambaɗe wallahi malam ya zama ɗan kuka bai ja uwa ce zagi ya sha giya ya ci ƙwaya ya yi waye ya gallan mutane malam ji ya zama gundura Allah ka tsare mu to shine rafin yi wa iyalai muguwar addu'a da dukiyarka ce wannan dukiya wannan mota shegen mota tsinanniya wallahi kana mata mu wannan addu'a shi ta gama lalacewa kenan sai dai ka je ka ce ta askrab a madadin za ta yi miliyan biyu sai wani musiba ya same ta kone kawai askrab na ka ce kawai gwangwani za ka siyar kadai a baka dubu a baka dubu ashirin ta kama samu ko da ce ta yi condemn kai kai daga jin wannan kalmar condemn kai bature Allah Allah ba wajen ce rugu-rugu ko kaca-kaca to in ta kuma kaga abu ya lalace ke da to kada ka wa dukiyar ka mungwar addu'a wani in zai dauki abu fa ya baka sai ya tsine wa kuɗin akwai wanda na sani in zai ba in zai baka dukiya kai mahaifinsa ne yana da wadata duk abin da zai baka ce to gashi a je a gwada a gani amma dai na san ko ma na baka ma ba amfani zai yi ba wallahi malam ko ba zai amfanin ba duk abin da ya baka na wallahi sai ya lalace duk yadda aka yi yana da kambun maka to kuma kafin ya baka sai ya ba kuɗin muguwar addu'a kaga ai ba da za ya samu wani abu ko na alheri a ciki to shine kada ka wa ƴaƴanka dukiyarka da ɗanka muguwar addu'a walwalari kada ka yi wa ɗanka muguwar addu'a wal nafsi kada ka yi wa kanka kai kanka ce ni wani irin marashin arziki ne haka ni wani irin matsiyaci ne haka ni wani ana samu ko ba a samu ana samu a cikin mutane Allah ka tsare mu tasi'an sai na tara khafdu sauti bi du'a'i bayna al-mukhafafati wal jahr idan zaka yi addu'a ka sassauta muryarka tsakanin tsakanin me tsakanin bayyanawa da kuma koyewa mana kana addu'an kana motsa bakinka an gane wani abu kake faɗa amma ba mai ji sai kai an gane wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asali wa la takun min al-ghafilin an gane me yasa Allah ya kaito mana annabi Zakariya da ya addu'a na jama'a ba buɗe baki ba rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba sai wani ya ce Allah kaka bashi wallahi in in yana da kambun baka wallahi shikenan an gama na rage muku da Allah shi yasa ba ka bayyana wa mutumin da ka sani yana da kambun baka ko yana da hasada wani abu da ka samu na alkhairi sai dai kawai ya gani kuma abin na zuwa ka masa addu'an neman tsari da kambun baka ko mota ce ka dafa ta kace wa'izu ki bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ko wani ya zo ce kai ya ji aransa Allah ya sa wutan ta hadari sai Allah ya ce kariya ne ba za a ansa ba ya samu kariya ko babu wallahi malam shi shi ga irin yara masu jiji wannan akan mashin kace ganin suke yawan yawan yawan karera da jin ciwo ya wuce anguwa da gudun tsaya sai wani ce kai Allah hada shi da hatsari ka ji ai yana wuce wannan wallahi kawai wani yaro ya shigo mai hanya kawai ya faɗi gashi din ya tuttuje ce matsayaci ta je ya jinya akwai masu kan baka malam dole ka dinga taka tsantsan ka abubuwan da kake yi malam hatta ilimi da karantarwa da kake sai ka dinga neman tsarin Allah daga mugun baki don wallahi wani mai kan maka in yama kan maka ka zauna a kujerar ka karatu sai ga sai ga gare ka sai an yi da gaske basira in Allah ya ba dan ka kada ka yawan nuna shi a cikin mutane tana kaiwa na ayyana da basira kaiwa na ayyana da baiwa wani da ya ji haushin abin a ransa kawai yace Allah ka sa wannan yaron ma ya lalace mu ga yadda zai yi wallahi lokacin da sai ga rabu jire maka makarantan ya dena zuwa komai ya lalace masa kisa babu wani tsarin da addini bai bamu ba jama'a Allah ka shirya da mu annabi zakariya me yace me Allah ya bamu labari idna da rabbahu ku karasa nida'an jahariya nida'an khafiyan yayin da ya kira ya ubangiji su kira a ɓoye yana ta addu'ar shi bakin na motsi yana kuma faɗi amma shi kaɗai ke jiya da kansa abin da yake roƙon Allah ne kaji nida'an khafiyya shi san ka duba littafin ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala bada'i'ul fawaid za ga ya tsawaita magana akan wannan wajen muhimmancin mutum ya dinga koyi addu'a idan zai ko wani alheri zaka roƙa cikin mutane sai ka sai ka koma gefe kai roƙon abinka kada wani ya ji abin da ka roƙa dan kana roƙon Allah wai sai ka kai billahi zai wannan Allah ya amsa masa mun shiga uku kamar da wani ya fara da wani ɗaya ya rasa ɗaya yana raye ya je bakin Ka'aba yana cewa Allah ka taimake ni Allah ka rufa min asiri wancan din ya gaishe kuma bayan shi ya ce ya Allah Allah ka ka amsa mishi Allah ka ka taimake shi Allah Allah ka tura mai asiri a Ka'aba Allah ya kiyaye dan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya sami karai a cikin lada inda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته